أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن لتافينا طيبة القراء زامو دورا دقا إننا مكوانا آه a wannan lokaci za mu tashi a wafatu abi ɗalibi wa manaƙibuhu radiyallahu anhu wafatu abu ɗalibi mutuwar abu ɗalib wa manaƙibuhu da kuma darajojin abu ɗalib radiyallahu anhu shine baffa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya ta bashi kariya eh duk da an samu wasu mutane wanda suke ƙoƙarin wai sun kai shi wuta dole duk wani mutum da yake duniyan nan ko shi waye karka cire riga ko wane ne shi ko mun girman sa ko da ma ba wani mutum ma a duniyan nan wanda ya isa a kwatanta hidimar da yawa musulunci da hidimar da Abu Dalib radiyallahu anhu yawa musulunci ba za ma mai misalin ba yawa abin da zamu yi kai mu ce mutum da shi da uwarsa da ubansa da kakansa da kakan kakansa gaba ɗaya in an haɗa abin da suka yi ba su kai ɗaya bisa dubin abin da abu ɗalibi wa musulunci ba. Ya ce wa a ta an mahul hamima himamun mali hayyin min alhimami hikima'u wa a ta an mahul hamima wa a ta himamun sai mutuwa ta zo wa an mahu babbansa alhamima wanda yake mai tsananin sansa mai tsananin kula da shi. Ma ihtima'u babu wani abin da yake tsarewa fali hayyin ga wani rayayye min al-imami daga mutuwa daman dole duk rayayye zai mutu kana tursan yaqihi adatu ada ira'asan tahaba ru'asa'u kada tursan Abu Dalif ya kasance tursan wata iriyar garkuwa ce yaqihi da yake kiyaye maiki sallallahu alaihi wasallam adiyatul a'da'i daga adawa ko kace daga zaluncin makiya ra'asan halin kasancewar shi Abu Dalib shugaba ne tahabuhur ru'asa'u wanda shugabanni ma duka suna jin shayinsa suna jin tsoronsa saboda haka ya samu dama ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kariya kaga ko wannan fasali da muka taso na biyu ko wannan fasali da muka yi karatun mu da muka yi da ya gabata kaga ai bayan sun nuna a ba su shi su kashe ne suka aka ki suka sa gaba ɗaya banu hashin cikin wannan takunkumin. Ya ce, Mustaƙiman alal wula'i walil ibdila'i minhu alal hunuwin hina'u, mustaƙiman alal wula'i, mustaƙiman daidaitacce ne a tsaye kyakar a kan hanya, alal wula'i bisa taimakon ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Walil ibdila'i mustaqima daidaitacce ne akan hanya eh yana nufin musulmi ne kenan eh mustaqima daidaitacce ne alal wula'i bisa taimakon ma'aiki walil idla'i minhu walil idla'i inhina'u inhina'u sassautowa walil idla'i ya tabbata ga haƙurƙuransa haƙarƙarinsa alil hunuwi bisa soyayya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh mustaqiman madaidaici ne alal wila'i bisa taimakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam walil inhina'u tattaruwa inhina'u tattaruwa walil adla'i ya tabbata ga haƙurƙura minhu na Abu Dalib alal hunuwi bisa san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mana zuciyarsa cike take da san annabi kuma gababansa tsaye suke matuƙar tsayuwa tsayuwar wadaka wajen taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam qadra asirkahu bi mar'ati qalbin salakataha rawiyatun wartiya'u qadra asirkahu haqiqa abu dalib radiyallahu anhu qadra ayaga sidkahu gaskiya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi mir'ati qalbi mir'ati qalbin da madubi irin na zuciyarsa, wanda rawiyatun tunani wartiya'u da jarrabawa saƙalata ya goge wannan madubin zuciyar tasa wannan kinaya ce ta cewa ya jarraba ma'aiki ya kalle shi iya kallo ya tabbatar da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne shine kadara asidika hu hakika abu dalib ya ga gaskiyar ma'aiki bimir ati kalbin da madubi irin na zuciyarsa rawiyatan rawiyatun tunani wartiya'u da jarrabawa ka jarraba mutum ka ga yadda lamuransa yake sakalat ha shine ya goge wannan madubin zuciyar tasa ya tabbatar da wannan abin gaskiya ne gairar annal kafa'a kana mufidan rubbama yajlibu zuhurul kafa'u gaira wani zai ce to me yasa Abu Dalib ba a ganin sa a masallaci ana sallah da shi me yasa bai bayyana a matsayin musulmi ba ya je an yi yakin Uhud da shi an yi Tabuka da shi an yi kaza da shi an yi kaza da shi kaza mutane akwai yan musu ba to zai baka amsa Yusuf Nabahani zai baka amsa gaira sai dai yadda lamarin yake watakila zaka ce to me yasa ba a ganin sai na sallah gaira yace to yadda lamarin yake to ga amsar ka kai ne tambaya annal kafa'a haƙiƙa ɓoyewa ka ɓoye wani abunka kana mufidan yana kasancewa mai amfani hakika sau da yawa ɓoye abu yana ba wa wannan abun amfani. Wa rubbama sau da yawa ya jalibu zuhurul kafa'u, ya jalibu zuhurar kafa'u, alkafa'u ɓoye abu ya jalibu zuhura tana janyo wannan abun ya bayyana. Sau da yawa abun da in za ka yi shi da farko ka bayyana sai a haɗu jama'a a haɗa a burkushe ka. amma sau da yawa in aka ɓoye abu aka tattala shi in ya zo sai ya bayyana a rasa yadda za a yi da shi yawwa to shi ne to ya ɓoye wannan addinin nasa ne saboda ya taimaki addini da wannan ɓoyewar tasa shi ne gaira sai dai da lamarin yake an lalkafawa hakika ɓoye abu kana mufidin yakan kasance mai amfani rubba ma sau da yawa ya jalibin zuhura kafa'u alkafa'u ɓoye abu ya jalibin zuhura tana sa wannan abun ya bayyana مدح المصطفى بنظم ونصر حمله في فيه مدح مدحة جراء مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم يا يب مأيكي صلى الله عليه وسلم بنظم دواقع تزبي ونصر يا يبي شدا مغنغنو بنظم دواقع ونصر دربوتو نزبي حمله فيه مدحة جراء حمله سوديا تبتغى عباس فا أيدا أبو طالب midihatun wani irin yabo garra'u wadda yake mai tsananin haske. Walahu fi hitidarihi asfaƙuraishan kaira nushin falon ya kun isga'u, wala da ihidarihi, yawa wanda yake da bugunmu na gida ya gyara, ihidarihi ba ihidarihi ba, ɗan da aka sa a kan wannan hakaramin a cire shi, wala da ihidarihi, wala da ihitidari, yawa, wala da ihitidari, lokacin da zai rasu. assa ƙuraishin ya tsantsance wa ƙuraishawa kaira nushin fiyayyar nasiha falam yakun isga'u ba su kasance sun saurari ta ba lokacin da zai rasu yayi wa ƙuraishawa nasiha amma ba su ji bane shine walaha waladal ihtidari lokacin da zai zai bar duniya asfa ƙuraishin ya ba wa ƙuraishawa nasiha mai kyau kaira nushin yayyen nasiha falan yakun isga'u ba su kasance za su suna karkata ba zuwa ga wannan nasihar da ya musu ba su kasance suna karkata zuwa ga wannan nasihar ba amma ya musu nasiha eh shine abin da yake nufi aw dahal haqqa fi kalamin tawilin kana fi qalbihi alaihim diwa'u aw dahal haqqa ya bayyanar da gaskiya shi abbasu fiƙa shi abu ɗan, fi kalamin ɗawilin a cikin magana mai tsawo, kana in ɗiwa'u wanda tattaruwar imani ya kasance fi kalbihi a zuciyarsa alaihi akan wannan magana da ya yi. Akwai maganganun da ya yi, wanda da ka duba waɗannan maganganun ka tabbatar da cewa shi mai imani ne. Me yasa bai bayyana ba? An baka amsa a baya. ومر راشدا وقد أسمع الأباس قولا به يكون النجاء وقد مضى راشدا حقيقة أبو طالب يا رأي راشدا halin kasancewarsa shiryayye musulmi ne wa qad asma al abbasa haqiqa abbas shi ma baffa ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam asma'a wa qad asma asma al abbasa haqiqa abu dalib ya jiyar da abbas kaulan wani irin magana annaja'u wanda tsira ya kune yana kasancewa bihi da wannan magana mana shi abbasu ya ce ya ji abu dalib ya yi la ilaha illallah lokacin da zai rasu kaga an gama magana kenan shi kuma wanda zai dage ya je ta kwakwala kwakwala sai ya samu wasu wani karatu da zai kai shi wuta to shi kenan sai ka je ka cire shi aljanna shi dai abbasu ya ce ya yi ya faɗi la ilaha illallah فاستمرت على الإناد قريش ما لديها رعاية ورئواء فاستمرت قريش أما سي قريشا واسكا تشغبا على الإناد بس صور كي رعاية kiyayewa war'iwa'u da rashin cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam war'iwa'u da kuma tsawatuwa maladai ha bai kasance ga Quraishu ba. An musu nasiha, amma suka ci gaba da tsaurin kansu ba su karɓi nasiha ba. Shi ne fastamarrat Quraishu. Quraishawa sai suka ci gaba alal ina da bisa tsaurin kansu. Maladai ha ri'ayatu, ri'ayatun kiyayewa, wari iwa'u da kuma kamewa ga barin barna. Maladai ha bai kasance gare ta ba, suka ci gaba da abin da suke so. Wa bi maiti shaikil mahibis ta dalat بأدنى وزاد من halbaza'u wa bi mauti shaykil mashibi da mutuwar wannan sheshi ne mahibi wanda yake mai kwarjini mutuwar Abu Dalib kenan wa bi mauti shaykil mahibi da mutuwar wannan shehi wannan dattijo mai kwarjini eh istatalas bi azahu suka tsawaita cutar da wanda suke wa aiki sallallahu alaihi wasallam wa zada minhu albaza'u albaza'u munanan maganganu wa zada sai suka karu minha daga su quraishawa suka ci gaba da iskancin da suke saboda sun ga wanda suke jin tsoro Abu Dalib ya rasu wa huwa fi sar'iha bima amara aljabbaru marin kasayfi fihi maba'u wa huwa shi abbasu a wa huwa shi ma yake sallallahu alaihi wasallam fi sad'iha a cikin bayyana gaskiya da tsage gaskiya shine fi sad'iha a cikin tsage gaskiya maba'u ya ci gaba da zartuwa bima da abinda amaral jabbaru abinda ubangiji ya umarce shi da shi shi ma nan aljabbaru ba jabbara ba mai bugu na gida ya sa rufu a kan ra'in bima amaral jabbaru da abin da Allah ya umarce shi mabin ya ci gaba da yin wannan abin kasaifi kamar takwabi fi a cikin yin wannan aikin eh wa huwa shi ba yake sallallahu alaihi wasallam fi sad'i a a cikin bayyanar da addinin musulunci shine fi sad'i a cikin tsage gaskiya maba'u ya ci gaba bima amaral jabbaru da abin da Allah ya umarce shi mabin mai zartarwa ne kasaifi kamar takwabi fi a cikin wannan abin ليله مثل يومه باجتهاد في هداها وكان الصباح وكا وكالصباح المساء ليله درنسا cikin isar da wannan sakon misl yomihi kamar ranar sa ne shi ma mai rubutun mu na gida lan aran nan fata rufu'a ne mislu lailuhu mislu yawa lailuhu daren sa misl yomihi sai zama kamar ranar sa bijtihadin ta hanyar kokarin sa wa fi hudaha a cikin shiryarsa kuma kassabahil masa'u masa'u yamma ya ta kasance kassabahi kamar safiya ne ma'ana ya ci gaba da yada addinin musulunci da duk abin da Allah ya ce yayi ba dare ba rana shine shine kassabahil masa'u yamma kamar safiya ne lailuhu misl yawmihi daransa kamar ranar sa ne bijtahadin saboda kokarinsa fi hudaha a cikin shiryarsa wallahu ta'ala a'lam